إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu ko da arba'in ne da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan hudu a girgoniyan kalanda dubu biyu da ashirin da ainihin wato ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratun najmi wanda kuma mun tsaya a nambar aya ta goma sha takwas za mu tashi kan nambar aya ta goma sha tara amma kafin alaran mai jawo akwai tambaya guda ɗaya da muke so mu ainihin wato amsa wannan yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya da imani da kuma biyayya zuwa ga dokokin Allah malam tam amin sun amin Allah ya saka da alkhairi da addu'a a malam tambaya ta ita ce akwai hadisin da ya ce an sanya liman ne domin a yi koyi da shi to malam idan liman ya yi sallama ɗaya ya halatta ka yi sallama biyu allah ya ƙara imani amin to lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi sane dai cewa an sanya liman ne domin a yi koyi da shi fa'iza raka'a farka'u idan yana ruku'u ko ya ruku'u ku yi ruku'u wa iza sajada fasjudu idan yin sujuda ku yi sujuda wa iza salla qa'iman ko wa iza salla jalisan fasallu julusan ajma'in idan yi sallah a zaune to ku yi sallah a zaune gaba ɗayan ku haka in yi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye malamai suka ce wannan ya nuna kenan ana so duk abin da liman ya yi a matsayinka na mamu to ka bi shi to inda ake saɓani shine shin ya halatta a saɓa da liman a ayyukan da suke zahiri ko kuma aiki na batini aiki na batini shine ta iya yiwuwa surar da liman ya karanta kai ba ita ka karanta ba kaga wannan aiki ne na batini wanda dan ka saɓa masa babu matsala to amma inda rikicin yake shine aiki na zahiri ya yi wani abu kai kuma ka yi wani abu daban to suka ce idan abin da har kai din abu ne wanda yake ba shi da wani canji sai wannan to idan ka saba wa liman to lalle sallar ka ta ɓaci misali liman ya yi ruku'u kai kuma sai ka tafi sujuda kaga ai sallah ta ɓaci domin abin da liman ya yi ba shi kai ba liman ya yi sujuda kai kuma ka tafi ruku'u to kaga ka saba wa liman da gangan to sallah ta ɓaci amma suka ce idan abu ne wanda yake kala biyu ko kala uku sai liman ya yi wancan kalar kai kuma kai wancan kalar suka ce in dai dukansu sun tabbata daga hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan baya bata maka sallah shine misalin da malam ya kawo a tambayarsa cewa liman ya yi sallama ɗaya shi kuma ya yi sallama biyu da sallama ɗaya da sallama biyu duka sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da ita da haka idan liman yayi daya kai kuma da ka tahi sai kai biyu to baka yi laifi ba domin dukkan sun tabbata a sunnar manzon Allah amma inda a ce za ka yi wani abu daban liman yayi wani abu daban to nan kuma anan sallah tana iya baci kwarai da gaske amma tun da abin da kai wani nau'i ne daga cikin nau'ukan abin da ya tabbata daga manzan Allah suka ce to lallai sallah ainihin wato bata ɓaci ba suka ce sa'an nan kuma idan ya zamanto saɓanin da kuka yi da liman wani saɓani ne wanda shi ya yi wani abin da watakila bai tabbata ma a sunna ba kai kuma kaya abin da yake tabbatacce ne a sunna to ran ma sallar ka bata ɓaci ba tare da cewa abin da kuka yi daban-daban ne ina ma'anar haka liman da ya zo ya kabbara Allahu akbar sai ya sake hannun shi a ƙasa ya yi irsali kai kuma da ka zo kai kabbara Allahu akbar sai ka runguma hannunka in ka saba wa liman ko baka saba mishi ba ka saba mishi domin ka yayi abin ka yi abin da ba shi yayi ba to amma a nan da kai da liman wane ne yafi sunnar annabi Muhammadu na kai ne ka bi sunna ko to tunda kai ne ka bi sunnar manzon Allah dan ka saba wa liman ka bi annabi Muhammadu ka yi daidai ko ka yi kuskure ka yi daidai saboda haka tun da ka hiri man ya ƙi ya bi sunna ya sake hannunsa a ƙar kai kuma ka bi sunna ka runguma hannunka tare da cewa ka saba wa liman to amma ka bi shugaban limamai kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka sallar ka anan ba ta ɓaci ba a ƙarƙashin wannan dai dole ne a lura da yaya yanayin sabawar yake idan sabawa ne na abin da yake na zahiri kuma wanda ba shi da wani canji sai wannan to lallai sallah tana iya ɓaci shine muka ce ko kai ruku'u liman yayi sujuda ko kai sujuda liman yayi ruku'u idan kuma sabawa ce wacce take da alaka da abin da yake da canji ma'ana abu ne guda biyu liman ya zaɓi wancan kai ka zaɓi wancan kai sallar ka bata ɓaci ba haka kuma idan sabawa ne wanda liman yayi wani abin da watakila ma ba tabbatacce ba a sunnar annabi kai kuma kayi abin da yake tabbatacce a sunnar manzon Allah to ainihin wato sallar ka bata ɓaci ba balma ana iya ganin cewa kamar ka fi dacewa sama da hiliman tunda hiliman yayi abin da ba sunna ba kai kuma ka bi sunna Allah ya shiryar da mu yan uwa mun kwana a lambar aya ta goma sha takwas yau za mu tashi a lambar aya ta goma sha tara alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أفرأيتم اللات والعزى مم.
ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, A fara'aitumul lata, ku bani labari mana dangane da gunkin lata, wal uzza da kuma gunkin uzza, wa manata da kuma gunkin manata a thalithatal ukhra ta ukun ɗaya daban ɗin, alakumu zakaru, yanzu ku kuka zaɓi ‘ya'ya maza walahul unsa kuka dangana wa Allah ‘ya'ya mata tilka wannan ba komai ba ne idan ismatun diza in ba rabo wanda yake na zalunci ba in hiya illa asma'un ba komai ba ne su waɗannan sunaye na waɗannan gumaka illa wasu sunaye sammaitumuha wanda kuka sanya musu antum wa aba'ukum ku da ubanninku ma an zalallahu biha min sultan Allah bai sauke wata hujja da dalili akan waɗannan gumaka a bi su ko a bauta musu ko kuma a sanya musu waɗannan sunaye ba in yattabi'una illa zanna ba komai suke bi ba face zace-zace da tsammace-tsammace wa ma ta hawal anfus da kuma abin da son zuciyarsu ya riya musu ya kudurta musu walaqad ja'ahum min rabbihimul huda haƙiƙa shiriya ta zo musu daga gurin ubangiji ta cewa su bauta masa shi kaɗai ka su haɗa shi da kowa amma sai suka zaɓi waɗannan gumaka suna kiran sunayensu suna kai kukansu suna bauta musu amlil insani ma tamanna shin ko dai ɗan adam duk abin da ya nema duk abin da ya buri duk abin da yake so duk abin da yake bukata sai ya same shi falillahi al-akhiratu wal ula duniya da lahira duka mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin nawa ne daga cikin mala'iku masu daraja masu kima masu bartaba a gurin Allah fis samawati wal ard fis samawati a cikin sammai la tuguni shafa'atuhum shay'an wanda cetonsu baya wadatarwa zuwa ga komai ma'ana mala'iku kansu ba su isa su ceci kowa a gurin Allah ba illa min ba'adi an ya adana Allah sai fa idan Allah ya ba su izini da dama to idan mala'ika ma da yake mai mutunci mai girma a gurin Allah ba shi da ikon ya ceci wani a gaban Allah a lahira sai ya nemi izini to ya kuma za a ce wai mana ta da lata da uzza za su ceci mutane a gaban Allah illa an yi azanan Allah sai Allah ya ba da izini liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa yarda kuma ya yarda da ya ainihin wato ya yi wannan ceto malam mustapha al'adawi ya ce ya ƙulu ta'ala mufarri'an lil mushriki na fi ibadatihim al-asna Allah yana mai da martani da kausasa harshe akan mushrikai dangane da bautawa gumaka da suke wal andada da kuma kishiyoyin Allah subhanahu wa ta'ala wal authana da kuma ainihin wato gumaka wattikhazihim lahal buyuta mubaha mubahadatan lil ka'aba allati banaha khalilur rahmani sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin yadda suka riki gidaje da suka sanya waɗannan gumaka a ciki wanda suke kishiyantar ka'aba wacce annabi ibrahim Allah ya ƙara masa aminci da yarda ya ainihin wato gina Allah yake tambaya ya ce a fara'aitun wa kanatil asnamu wa ita ainihin wato su gumaka ɗin nan wato sakharatun wato ita lata ko uzza ko lata wato wani falalan dutse ne wanda yake bai ba ainihin wato manƙosha wanda aka sassaƙe ta aka rarrake ta aka yi wannan wato gunki na ainihin wato lata wa alaiha baitun bitta'if tana da wani kewaye da aka sanya ta a ciki a ainihin wato garin ta'if lahu astarun wa sanadatun an sa wasu labulaye an lullube wannan lata din sannan akwai shugabanni waɗanda suke kula da ita kuma suke kula da yadda ake tsara bautatta da sauran ibada a guri wa hauluhu a bina'un mu'azzamun inda ahli ta'if wa hauluhu a ainihin wato gefensa hina'un akwai wani babban fili mu'azzam wanda yake mai girma inda ahli ta'if da mutanen ta'if wanda za su zo suna bauta wannan gunki wa hum thaqifun su ne ainihin wato yahudawan thaqif da kuma ainihin wato mushrikan thaqif wa man taba'ahum da wanda suka biyo bayan su yaftakhiruna biha alaman adahum min ahya'il arab suna alfahari da ita lata ainihin wato akan sauran kabilun larabawa da ba su da ita lata din ba da quraishin bayan quraishawa qala ibnu jarir al-imam ibnu jarir yace wa kanu قد استفشوا اسمها قد اشتقوا اسمها من اسم الله سبحانه وتعالى sun kago sunan lata ne daga sunan allahu he suka ce macen allah ita ce allatu allahu he suka ce allatu wato macen allahu kenan yasa da malin ya kawo wannan magana ya ce ya anuna mu'annafatan minhu suna nufin macen allah he suka sa la allata maimakon allahu he ce ta'ala allahu an qaulihim uluwan kabira Allah ya ɗaukaka dangane da wannan maganar tasu ɗaukaka wacce take mai girma Allah maɗaukakin sarki babu wani abin bautawa koma bayansa ballantana a ce ga wata Allah ta mace wanda za a tsago sunanta daga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba a taɓa samun wani suna na Allah ba in ba akan Allah ta ba shi da kansa Allah subhanahu wa ta'ala har yake tambaya ce hal ta'lamu lahu samiyya ka taɓa jin mai wani suna irin na Allah amma saboda shegantaka suka ɗauki wannan suna na Allahu suka tsagawa wannan gunki ta Allatu suka ce ta macen Allah kenan ba namijin Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye wa qara'a ba'dhum Allatu wasu daga cikin magabata sun karanta ta Allatu bi tashdidit ta'i an sa wa ta'un din shadda وفسروه بأنه كان رجلا يلف للحديد في الجاهلية الثويقة أصلي أبن دي فاروان متني واندا أينهم واتو يكيين هدمر الحزي يكي داما مسغاري yake saukar alhazai masu zuwa suna kewaye ka'aba suna ainihin wato ibada irin ta jahiliya to ana raba masa mutumin kirki ne to da ya mutu sai aka sassaka wannan gunki nasa da wani farin dutse aka ajiye da nufin kar a manta da shi da wannan ne malamai suka haramta ajiye duk wani hoto saboda farkon bautar gumaka daga hoto ya fara jama'a farkon bautar gumaka asali Allah ta dinnan wani mutum ne wanda yake yi wa mahajjata hidima yake taimakon su yake ainihin wato yin hidimar mahajjata mutumin kirki ne bawan Allah ana ganin sa mutumin arziki da ya kwanta ya rasu sai suka ce to bari su sassaka gunkinsa su ajiye saboda kar a manta da hidimar da yake yi wa alhazai wannan dalilin yasa aka sassaka aka ajiye shi tun ana zuwa ana kallonsa har aka kai matakin a zo a gaishe shi har aka kai kuma matakin zuwa a bauta masa to shi yasa malamai suka ce ajiye duk wani abin da yake da alaka da sassaka ko yan tsana ko wani a makamancin haka a sassaka wani abu wanda yake daukar wata halitta in dai ba irin bishiya wanda ba ta da rai ko mota ko wani abu ba duk abin da za a sassaka shi ko a ajiye hotonsa to annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyamar wannan abu saboda shine farkon kissa da tarihin bautar gumaka ina fata an fahimta wannan shine dalili da haka ya kasance wannan mutum yana yi wa mahajjata hidima sai suka sassaka hotonsa falan ma mata lokacin da ya rasu aka fu ala qabrihi sai suka je suka dinga itikafi akan kabarinsa fa abaduhu suka dinga bauta masa an ibn abbas an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda shi da baban shi an lati wal uzza dangane da ma'anar latu wal uzza qala yace kana latu rajulan yaluthu sawiqa sawiqal hajj fi lata dinnan ya kasance mutum ne wanda yake dama wa mahajjata gari yake ainihin wato yin hidima na saukar mahajjata da taimakawa mahajjata wajen rage musu ɗawainiya da wahalhalun aikin hajji tun a zamanin jahiliya قال ابن جرير الإمام ابن جرير يساك تيوا وكذا الأزا من العزيز ita kuma uzza an tsago ta ne daga sunan Allah al-Azizu sunan Allah al-Azizu sai suka ce al-Uzza ta matan al-Azizu kenan kai wato kafiri bai yi ba billahi lillahi arne arne ne wallahi tallahi wai zai ce ko ya shigo musulman Allah in ba kalmar shahada yi ba ba zai taba zama musulmi ba an gane magana da kyau ko saboda haka suka ce al'uzza wato ta macen al'azizu kenan ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga wannan magana ta su ɗaukaka wacce take mai girma wa kana shajaratun alaiha bina'un wa asfarun bi nakhlatin ya kasance wata bishiya ce a kanta akwai wani gini da wasu sutura da aka ainihin wato rarataya a kanta wa hiya baina makkata wa ta'if ita kuma wannan uzza din tana tsakanin makka da garin ta'if ko kuma da anguwar ta'if wa kanat quraishin yu'azzimunaha su kuma uzza su kuma su ne suke girmama ainihin wato quraishawa su ne suke girmama ainihin wato wannan gunki na uzza kama qala abu sufyan yawma uhud kamar yadda abu sufyan da daga ta yi daga a ranar yakin uhudu sai yake cewa lana uzza wa la uzza da kum mu muna da allan uzza ku ko ba ku da uzza fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sai ya ce ku bashi amsa mana sai suka ce me za mu ce sai annabi ya ce qulu ku ce masa allahu maulana wa la maulanakum mu muna da majibincin lamarinmu shine Allah ku ko ba ku da majibincin lamarinku wanda yake subhanahu wa ta'ala don haka ita uzza ita ce a bar bautar Qurayshawa a garin Ta'if wato kamar kenan sun rarraba waɗancan suna da lata waɗancan kuma suna da ainihin wato uzza an samu hadisi daga Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa man halafa duk mutumin da ya tahi rantsuwa faƙala fi halafihi ko halifihi da ya zo rantsewa sai ya ce wallati wal uzza na rantse da lata da uzza fal yaqul la ilaha illallah to ya koma gefe ya ce la ilaha illallah dan ya fita a musulunci domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da yawa daga cikin sahabbai suka musulunta to tunda sun saba da duk abin da mutum zai yi sai ya ce lata duk abin da mutum zai yi sai ya ce uzza duk abin da mutum zai yi sai ce manata yana ambatan sunan alloli sun saba da bakunansu suna yawan furta su to kawai mutum yana musulmi yanzu ya musulunta ya shiga addinin musulunci idan ya zo zai ce wallahi sai ya ce wallata sai annabi ya ce to daga kuskure ya same ka kayi wannan rantsuwa da sunan lata to ka sake maimaita kalmar shahada don ka sauka shoulder ina fata an fahimta an gane magana da kyau ko to haka kai ma yanzu da ka saba lokacin ana ainihin wato tsakiyar bidi'anci an saba komai za ka yi sai ka kira sunan shehu in tuntuɓe kai sai ka kira sunan shehu haka ne ko ba haka ba da jama'a to shikenan daga ka zo tuntuɓe ka ce shehu Ahmadu Tijjani sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka jaddada musulunci ka kenan ina fata an fahimta yawwa dan haka manzo Allah ya ce duk mutumin da ya kuskure ya rantse da lata ko ya rantse da uzza ko ya rantse da manata bisa kuskure bayan ya musulunta to ya sake furta kalmar shahada wa man qala li sahibihi wanda kuma ya barkwanci ga abokinsa yace ta'ala uqamiruka zo mi tata falle tasaddaq to yayi sadaka dan kafara ka san wasu haka kawai sai su dauko ainihin wato ruwa histi bari in sha giya ba a yin haka mutum sai ya dauko ruwa kawai sai ya ce bari ya sha giya wallahi an kai wasa giyar ka sha kuwa ko kuma ya daga kwalba ya ce bari in daga kwalba bari mu sauke kwalba ko wani makamancin haka me yake nufi da wannan wai bari ya sha giya wai zolaya wai isgilanci yake yi wa addinin Allah tunda Allah ya haramta shan giya to bari ya isgilanci to wallahi malamai suka ce idan kai wannan ka ainihin wato yi ka yi laifi ka sha giya wasu malamai suka ce haka haka kuma wani zai ce zo mi tata mana wani tunda Allah ya haramta tata shi kuma wani baya so ana jingina hi da tata sai ya ce wani zo mi tata mana yawai yana zolayarsa ba a zolaya da aikin sako ko kuma da maganar shirka jama'a duk wani wasa wasa ba haushe ce wai zaban da tsikarin uwar miji da taɓarya ma'ana duk wasa wasa banda tsokano Allah jama'a duk wasa wasa banda kawo wata kalma ta sako ko kuma kalma ta zunubi ko kalma ta shirka ka ce za ka yi wasa da mutum da ita bai tabbata ba kuma idan kai wasa da irin wannan to Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar maka da wannan magana da ka faɗa ko kuma wannan mummunan aiki da ka aikata an gane maganar da kyau ko saboda haka maza Allah ya ce wanda duk ya ce wa dan uwansa zo mi tata to sai yayi sadaka a matsayin kafara abin da ya faɗa saboda wannan abu wannan abu ne wanda yake mai muni wa amma manata malam ya ce amma gunkin manata fakanat bil mushallali inda kudaigin baina makkata wal madina ita kuma manata tana al mushallal inda kudaigin a wajen kudaidu baina makkata wal madina wanda guri ne tsakanin makka da madina wa kanat khuza'at wal ausas wal aw wal aus wal khazraj fi jahiliyatiha yu'azzimunaha su kuma kabilu guda uku shine kabilan khuza'a da kabilan ausu da kabilan khazraju duk kabilu ne na yahudawa sun kasance suna girmama ita kuma manata wa wa yuhilluna minha lil hajji ila al ka'aba suna daukar ma ainihin wato ihramin su na yin hajjin su na jahiliya daga inda manata take ba ana daukar hajji daga ainihin wato zulhulaifa ba inda za mu je mu ɗauki niyya ta aikin hajji ko umra to su kuma a lokacin a jahiliya idan mutum zai tafi aikin hajji na jahiliya ba fa na musulunci ba sai je jikin manata sai ya ɗauki ainihin wato niyya ta aikin hajji na jahiliya sannan sai ya wuce zuwa garin ainihin wato makka وروى البخاري عن عائشة نحوه إمام البخاري يا رويته كتن كتن ونن مغنى دقا أين هو عن عائشة إن جاء الإمام الأدوي الله يمس رحمه وقد خانت بجزيرة العرب وغيرها طواجيت أخرى malam ainihin wato mustapha al'adawi ya ce akwai wasu gumaka da wasu ɗagutai waɗanda larabawa suke bauta musu banda waɗannan da muka ambata yu'azzimu hal arabu malama abin nan larabawa suna girmama su ka ta'azimil ka'aba kamar yadda suke girmama ka'aba ghairi hadhihi thalathati allati nassa alaiha fi kitabihi al-aziz banda waɗannan ainihin wato gumaka guda uku da Allah maɗaukakin sarki ya kama sunansu ƙarara a cikin wannan littafi nasa mai girma wa inna ma afrada hadhihi bizikiri Allah ya ainihin wato keɓance waɗannan da ambato ne da annaha ashharu min ghairiha saboda sun fi shahara a cikin gumakan da larabawa suke bauta musu amma ai ko a tarihi mun ji cewa gumakan da suke cikin ka'aba guda 300 ne da 60 ai ko guda 360 to amma abin da yasa Allah ya kama sunan waɗannan su ne na farko wanda aka fara bautawa kuma su ne wanda suka fi shahara har alfahari larabawa suke yi da su cewa waɗanda suke bautawa uzza ba su da manata wanda suke bautawa manata ba su da uzza wanda suke bautawa ainihin wato alata ba su da manata ko ba su da uzza har alfahari suke yi yasa da Allah ya tashi kafin ya rusa sauran sai ya kama sunayen waɗannan guda uku waɗanda su suka fi kowace shahara ya fara girbe su tukunna ya rugurguza su ya watsa su ta yadda zai zamanto wanda suka biyo bayan su wajen daraja a gurin larabawa tun kafin a zo kansu ma sun rushe ga baki daya an gane magana da kyau ko ai daga lokacin da aka ce za a yi yaki daga an kashe kwamanda ba kenan an gurgunta wannan rinduna ba to haka da Allah ya tashi sai ya kama sunan manya-manyan gumakan da aka fi ji da su aka suka fi shahara a cikin larabawa aka fi girmamawa aka fi bautawa sai ya sare kafafunsu ya rusa su ya wargaza ibada gare su to daga nan duk wanda yake bauta wani karamin gunki wanda bai kai wannan ba tun kafin a zo kansa ya san shi rushashe ne haka ne ko ba haka ba to wannan shine abin da malamai suka faɗa qala ibnu ishaq fi sira al imam ibnu ibnu ishaq ya faɗa a cikin sirarsa yace wa qad kanat al arabu ittakhadhan ma al ka'abati dawaqi hakika larabawa sun riki wasu dagutai a cikin ainihin wato ka'aba wa hiya buyutun tu'azzimuna haka ta'zimil ka'aba wasu gine-gine ne da wasu sassaƙe-sassaƙe wanda suke girmama su kamar yadda ainihin wato ake ainihin wato girmama ka'aba laha sanadatun wa hujjabun suna da ainihin wato sanada wato wanda suka abinda suka jingina zuwa gare su wa hujjabun da kuma abubuwan da suka tare su da ainihin wato suke ainihin wato tare su suke sa musu wani abu na tarewa wa tuhudi laha kama tuhudi lil ka'aba kuma sukan yi wasu abubuwa na ibada na kyauta ko sadaka ko wani abu kamar yadda ake yi idan an je ka'aba wa tatufu biha ka tawafiha biha kuma sukan yi dawafi a jikin waɗannan ainihin wato gumaka kamar yadda ake ainihin wato dawafi a ainihin wato ka'aba wa yanharu indaha sukan yi yanka ma a jikin waɗannan gumaka wahiya ainihin wato ta'arifu wahiya ta'arifu fadlal ka'abati alaiha tare da cewa sun san falalar ka'aba akan wannan gumaka amma tare da haka suna yin wannan ibadoji domin girmama waɗannan gumaka da annaha kanat qad arafat annaha baitu ibrahima khalilullahi sallallahu alaihi wasallama domin ita ka'aba larabawa sun sani cewa wato gini ne na annabi ibrahim wanda annabi ibrahim kuma wato khalilullahi ne wa masjiduhu kuma masallaci ne wanda yake na allah wanda annabi ibrahim ya gina fakanat lil quraishi wa li bani kinanata al uzza bi nakhlatin sai ya zama su quraishawa da kuma banu kinana sun zaɓi ainihin wato allan uzza suna ainihin wato bauta masa a gindin wata dabino wa kana sanadatuha wa hujjabuha bani a shaibana min sulaimin wanda suka zamanto shugabannin bautar kuma da wanda suke kula da wannan ainihin wato gumaka su kuma daga kabilar bani sulaimin ne kulafa a bani hashim wanda su kuma su ne kulafa'u bani hashim qultu mustafa al-adawi yace ba'atha ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khalidan ibn al-walid annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatuhu makka sai ya tura khalid dan walid zuwa ga ainihin wato gunkin uzza fahadamaha sai ya je ya rusa ta ya gurguza ginin da aka yi domin ta waje ala ya kulu sai shi wannan sahabi khalid dan walid ya ci gaba da rera baiti yana cewa ya uzza kufranaki la subhanaki inni ra'aytu allaha qad ahanaki yace ya uzza ya ke uzza kufranaki mun kafirce miki allah wadaranki allah ya la'ance ki la subhanaki ba wai tsarki ya tabbata gare ki ba inni ra'aytu Allah qad ahanaki domin na gani a cikin suratul najmi Allah ya wulakanta ki ina fata an fahimta dan ya ce afara'aytum allata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakum adh-dhakar wa lahul untha kaga Allah ya wulakanta ta bai girmama ta ba da haka Khalid bin Wali yana faska mata gatari da takobi yana cewa ya uzza kufranaki la subhanaki inni ra'aytu Allah kad ahanaki ya ke uzza lalle mun kafirce miki ba ma biyayya gare ki ba ma bauta miki kuma ke tsarki bai tabbata gare ki ba domin naga Allah ya wulakanta ki Allah bai baki wani girma ba dan haka mu ma baki da wani girma a gurin mu an abi tufaili an samu daga abu tufailu kala ya ce lamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makka lokacin da annabi ya buɗe garin makka ba a khalid bin walidi ila nakhalatin wa kanat bi uzza sai manzon Allah ya tura khalid dan walid zuwa ga ainihin wato wannan dabino da wannan gini da aka sa gunkin uzza a ciki fa ataha khalidun sai khalid ibn walid yaje wa kanat an thalathati samuratin فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ta kasance a jikin wasu wato gine-gine wanda suke masu fatsi masu fenti na ainihin wato yalo wanda aka yi ta aka sanya ta a cikin wannan gini da khalid ibn walid ya zo wa hadamal bait alladhi kana alaiha sai ya rusa ya yayya ga wannan gine-gine ya yayya ga wannan ado da aka yi ya rusa wannan gini summa atan nabi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu sai zo gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullahi na je na rusa ginin da uzza take ciki na rusa wannan ado da kwalliya da aka yi wannan guri din na rusa fa kala sai annabi ya ce masa irje fa innaka lam tasna shay'an koma har yanzu baka yi komai ba ma'ana ya rusa ginin ya rusa adon da aka yi na sai da aka sanya gunkin a ciki yace koma dai har ilau har yanzu baka yi komai ba faraja khalidun sai khalidu ya sake komawa zuwa ga uzza falamma absarathu sanadatu lokacin da ainihin wato waɗanda suke jingine ko suke kula da ainihin wato wannan gunki suka ganshi wa hum hajabatu hasu ne wanda suke kewaye suke mata hidima suke kula da ita amna'u fil fil menene fil jabali imna'u ko fil hiyali sai suka ɗauki wato dabara da wasu maganganu suna faɗa wa hum yaquluna suna cewa ya uzza ya uzza fa ataha khalidun fa iza imra'atun uryanatun nashiratun sha'araha tahuthu turaba ala ra'siha khalid da yazo gurin su waɗanda suke kula da ita sai suka ga to lalle yanzu kan tun da ya dawo ya gane aikin da yazo yi bai kare ba sai suka fara kiran ya uzza ya uzza suna kiranta khalidu da ya zo sai ya fasa cikin wannan ginin da uzza din take ciki kawai sai ya ga wata mata dama aljana ce jama'a duk wani wanda yake bauta wa nan Allah ku ji da kyau daga yau wannan abin da kake ganin sa mutane suke dan fare masa suke bauta masa to akwai wani shaidanin aljani da ya makale wa wannan abun wanda yake saka mutane suke bauta wannan abun gumaka da kake ganin su galibin su in ba mu ce duka ba akwai shaidanun aljanu a ciki to ita uzza kalin da ya je da farko ya fasa ginin ya rusa masu bautar ya wargaza su ya tafi da ya dawo sai manzon Allah ya ce ai baka yi komai ba tunda baka rusa asalin ita uzza din ba ya ce ka je ka faskara mata ainihin wato gatari ka fasa ta ka ga me zai faru Khalid yana zuwa da ya daga gatari da ya buga wa wannan gunki kawai sai ga wata mata ta fito tsirara daga cikin gunkin kanta a yamutse gashinta a tattashe gabaki daya aka ce sai ta kama da wuta a gurin sai ta kone a watar waya aka ce ta yi shure-shure a gurin sai ta mutu sai aka neme ta aka rasa dama aljana ce ta makale wa gunkin take jan hankalin masu bauta mata suke zuwa bauta mata ina fata an fahimci magana so wannan shine abin da ya faru kamar yadda malamai suka ainihin wato bayyana to wannan shine abin da ya faru Khalid da ya koma sai ya samu wannan sai ya ainihin wato ruguza ta ya rusa ta sannan aka samu lafiya dangane da wannan gunki na ainihin wato Uzza to lokacin da ya je ya rusa ta fa ataha Khalidun fa idha imra'atun uryanatun nashiratun sha'araha tahuthu turaba ala ra'siha fa khamasaha bi sayfi ko fa khamasaha bi sayfi hatta qatalaha ya dinga sara mata takobi har san da ya kashe ta tun marja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya zo gurin manzon Allah ya bahi labari fa qala sai manzon Allah ya ce tilkal uzza to wannan da ka kashe ita ce asalin uzza din ba wai gunkin ko ginin da ka je ka rusa ba wannan matar da ta fito kai a yamutse ita ce asalin gunkin uzza din wanda suke bauta mata qala ibnu ishaq al-imam ibnu ishaq yace wa kanat latu li thaqifin bi ita kuma ainihin wato lat ta zamanto ga mutanen saƙib ne a garin ɗa'if wa kana sanadatuha wa hujjabuha bani mu'tabin su kuma mutanen da suke kula da bauta mata da kula da yadda ake bautar su ne bani mu'tabin qala yace wa kanat amanatu lil aus wal khazraj ita kuma gunkin manata ainihin wato ta kasance ga kabilar ausu da kuma khazratu wa man dana bi dinihim min ahli yathriba ala sahilil bahri min nahiyatil mushallali bi qudaydin da wanda suke tare da su daga cikin laraba wanda suke gefen ainihin wato baharul ahmar da kuma wanda suke cikin bangaren mushallal bi qudaydin fa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilaiha aba sufyan a sakhr ibnu harbin fa hadamaha shi kuma manzon Allah da ya tafi sai ya tura abu sufyan wanda asalin sunansa shine sakhar dan harbu sai tura shi yace kai kuma ka je ka ruta mun ka rusa mun ainihin wato latu khal an tura shi ya luta ya, ya rusa ainihin wato uzza shi kuma abu sufyan aka tura shi ya ainihin wato rugurguza dutsen ainihin wato ko gunkin latu wasu malamai suka ce aliyu dan abi talib manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura ya je ya ainihin wato ruguza ita wannan gunki ta ainihin wato lat wa kanat zul khaslati li dausin wa menene wa khas'ama wa wa menene wa tajilata wa man kana bi biladihim min al arabi min al arabi wato da wanda suke tare da su daga cikin larabawa qultu malam mustafa al adawi yace wa kana yuqalu laha al ka'abatul zamaniyya ita wannan lata din ana kiranta ka'ab abin nan ka'aba ta garin yaman wal ka'abatu allati bi makkata al ka'abatu shamiyya ita kuma ka'aba ta asali wadda take garin makka ana kiranta ka'abar mutanen sham fa ba asa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a juraira bin abdullahi ko jarir dan abdullahi al-bajali fa hadamahu shi kuma sai aka tura jarir dan abdullahi al-bajali sai je sai rusa wato gumaka ne guda uku kamar yadda muka ji lata da manata da uzza ita uzza ita ne aka tura khalid ibn walid ya je ruguza ta ita kuma lata ita ce aka tura abu sufyan wata ruwaya aka ce sayyidina ali ya je ya rusa ta ita kuma manata aka tura jariru dan abdullahi bajali shi kuma ya je rusa ta wannan duka an yi su ne bayan fatuhu makka bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya buɗe garin makka sannan aka je aka yi wannan rusau ɗin baki ɗaya bayan an gama wannan ne sannan kuma aka zo aka rusa gumakan da suke cikin ka'aba guda 360 ɗin nan sanda aka fara aka yi karin kumallo da waɗannan sannan sai aka je aka rusa waɗancan baki ɗaya kamar yadda malaman musulunci suka ainihin wato ainihin wato bayyana mana shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa manata thalithatal ukhra thumma qala alakum adh-dhakaru wa lahul unsa ay ataj'aluna lahu waladan وتجعلون ولدة ولدة ولدته أنثى وتختارون لأنفسكم الذكورة yanzu sai ku sanya wa Allah ‘ya'ya mata ko kuma ku dinga zaɓa wa kanku ‘ya'ya maza ai lawista qasamtum antum wa makhluqun mithlukum li hadhihi alqismata lakanat da a ce ainihin wato za ku canja ku zaɓa wa kanku irin abin da ku kuke bukata na halitta ku zaɓa wa Allah ma abin da ya shafi mazaje to watakila da ya zama haka amma ku zo ku zaɓa wa Allah ‘ya'ya mata ku ku zaɓa wa kanku ‘ya'ya maza ya sa Allah ya ce tilka idan ismatun ziza ai zauren batilatin fa kaifa tuqasimuna rabbakum hazihi alqismata allati law kanat bayna makhluqaini kanat zauren wa safahan ta ya za a yi ku zo ku yi me kuka yi kun zama zalimai kun zama matuta sannan kuma ku zo ku yi wannan rabo ku jingina shi zuwa ga Allah thumma qala munkiran alaihim فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر sa'annan Allah madaukakin sarki ya juya magana a kansu yana magana akan abin da suka kirkira suka ainihin wato samar na ƙarya da abin da ya shafi kiran ƙarya da kafirci na daga bautar gumaka da kuma sanya musu suna da suka yi Allah madaukakin sarki ya ce in hiya illa asma'un waɗannan sunaye ba su ba komai ba ne sammaitu muha ba kowa ba ne face wasu sunaye da kuka sanya musu antum wa aba'ukum ai min tilqai anfusikum daga kan kanku kuka kakulo wannan suna ma anzalallahu biha min sultan Allah bai soke wata hujja akan a sanya waɗannan gumaka waɗannan sunaye ba ai min hujjatin Allah bai soke wata hujja ko dalili ba in yattabi'una illa zanna wa ma tahawal anfus ba komai kuke bi ba face zata-zatan banza da kuma son zuciya irin naku kuka zo kuna bauta waɗannan gumaka da sunan cewa su ne abin bauta laisa lahu musnadan ila husni zannihim bi aba'ihim alladhina salaku hadha almaslaka albatila qablahum ba su da wani dalili da wata hujja da suka samo daga gurin ubanninsu ko iyayensu wajen bin wannan hanya da waɗannan iyaye suka bi su kuma suka ainihin wato bi wannan tafarki domin su bi akan abin abin da iyayen suka aikata wa illa hazza nufusihim fi ziya fi riyasatihim wa ta'zimi abaihim al-aqdamina kawai sun bi wannan tsari ne na raban kansu da kuma kan kansu wajen girmama abin da iyayensu suka bari abin da ainihin wato ubannin suka bari ka san daga cikin abin da yake jawowa mutane ake rikici da su mutum sai ya tahi kan wani abin da ba na addini ba abin da ba na sunna ba in ka tambaye sai ya ce ai haka ya ga iyaye da kakannu suke aikatawa asali dukkanin mutanen da suke ainihin wato jingina kansu zuwa ga iyayensu idan an tambaye su hujja akan wani abin da suke na addini to wata mutane ne wanda suka yi kama da kafiran farko domin su ne galibi idan kai musu magana he su ce ai wannan abun mun gada ne daga gurin iyayenmu na baya mun tashi mun ga suna yi yasa Allah madaukakin sarki da yazo zargin su akan wannan sai ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna ko da ku iyayen nasu ba su da hankali ko da iyayen nasu ba akan shiriya suke ba sai su ɗauki irin abin da suka same su suna aikatawa su masu ci gaba da aikatawa saboda haka ɗabi'a ce ta mutanen banza ɗabi'a ce ta kafirai mutum ya dinga kafa hujja akan abin da yake na addini da babansa ko kuma da mahaifiyarsa ko da kakanninsa ko da wasu magabatansa waɗanda ake hujja da su a addini jama'a ana hujja ne da Allah ana hujja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ana hujja da sahabban manzan Allah to in kaga dama ka ce a iya yin hujja da ainihin wato tabi'ai kamar yadda wani mawaki yake faɗa yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru yace ni'mal maqiyati lil fata atharu yace la targhabanna an al hadithi wa ahlihi falarubbama jahila al fata atharu yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru shi fa addinin annabi muhammadu shine labarbarun da suka zo daga manzan Allah ya ce ni'imar matsiyyati lil fata atharu ma dalla da kuma mai daɗin hawa da ɗan adam zai hauta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la targabanna anil hadithi wa ahlihi kar ka yadda ka kyamaci hadisi ko ka kyamaci yan naga hadisi ya ce ayi kaza ko kar ayi kaza kar ka kyamace su ya ce far ra'ayu lailu shi fa ra'ayi dare ne wal hadisu naharuhi kuma hadisi wato yini ne ma'ana haske ne wanda zai haska maka abin da ya kamata ka yi yace fala rubbama jahilal fata athara al huda sau da yawa zaka ga dan adam ya bace wa hanyar da ya kamata ya bi ta hiriya fala rubbama jahilal fata athara al huda sai yace wa shamsu bazigatul laha anwaru ita rana tana nan a fili ga haske tattare da ita don haka za ta nuna maka me ya kamata ma'anar wannan magana hadisi shine zai nuna maka ina ya kamata ka yi maganar annabi ita za ta nuna maka ina ya kamata ka yi maganar sahabbai ita za ta nuna maka me ya kamata ka yi saboda haka ba a hujja da ainihin wato wato iyaye ko kakannu ko wasu mutane idan ba abin da suka ya tabbata daga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba don haka Allah ce in huwa illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan waɗannan sunaye da kuka sanya waɗannan gumaka wasu sunaye ne wanda kuka kirkiro su akan kawunan ku wanda da ku da iyayenku kuka gaji iyayenku a kansu kuma Allah bai sauke hujja akan abota musu ko kuma Allah ya sauke hujja akan ainihin wato sanya musu wannan sunaye ba am lil insani ma tamanna shin ubangiji madaukakin sarki yace yanzu dan adam kan duk abin da ya nema zai iya samun sa ne ma'ana duk abin da ka nema ka ce kana bukata ka kuma yi fatansa ko burinsa ko cewa dole sai ka same shi shikenan sai ka same shi ai laysa kullu man man tamanna khairan hasala lahu ba wai duk abin da dan adam ya nema shikenan sai ya ainihin wato same shi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa yace laysa bi amaniyikum wala amani amaniyikum wala amani أهل الكتاب نعم من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله يتي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بابا بورنكم بني ko kuma burina ya ku ahalul kitab man ya amar su'an duk wanda ya aikata mummunan abu yujza bihi wallahi sai an saka masa da shi saboda haka ba wai duk abin da yanzu da kuka ce lata da manata da uzza kuna cewa su ne abin bautar ku kai wannan abun ba shikenan kawai dan kun faɗa sai Allah ya cika muku burin ku ba ko kuma kun faɗa shikenan sai ya tabbata haka ba ba haka abin yake ba shine yace laysa lil insani illa ma sa'a ba'ana dan adam bai kamata ya aikata abin da yake mummuna kuma ya fatan abu tattare da rayuwarsa ko addininsa kuma ya tabbata yadda yake bukata ba kuma duk abin da ya aikata wallahi tallahi zai samu na sakamako a gurin Allah subhanahu wata'ala ai ma kullu man za'ama annahu muhtadin yakunu kama qala ba kowanne mutumin da ya ce yana kan shiriya ba ne zai zamanto wannan shiriyar haka take kamar yadda ya faɗa wala kullu man wadda shay'an ya hasulu lahu ba kuma kowanne wanda ya kaunaci abu ko ya buƙaci abu bane shikenan sai wannan abun ya same shi sai Allah ya ce falillahi akhiratu ga Allah ne lahira take wal ula da kuma farko ma'ana daga Allah ne duniya take da kuma lahira in kana neman duniya to dama duniya ta wane ne ta Allah ce in kana neman lahira lahira ta wane ne ta Allah ce yasa subhanahu wata'ala da ya tahi sai yake cewa duk wanda ya aiki domin lahira to Allah madaukakin sarki zai bashi wanda kuma ya aiki dan duniya to ba fa lalle bane ya same shi subhanahu wata'ala yace man kana yuridul ajilata ala ramma من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ya ce man kana yuridul ajilata wanda dai yake son magaggauciya ita ce duniya yana son ya tara duniya ya samu duniya yayi abin da ya ga dama ya fantama ya shantake abin da yake so ajjanna lahu fiha ma nasha'u liman nuri to za mu gaggauto masa wannan duniya din ga wanda muka ga dama kuma idan mun ga dama ajjanna lahu fiha ma nasha'u liman nuri sai mun ga dama kuma sai mun so sannan mu bashi thumma ja'alna lahu jahannama sannan daga ƙarshe tun da duniya ya nema bai nemi lahira ba to za mu sanya masa wutar jahannama ya sulaha zai sadu da ita zai hige ta mazmuman abin zargi madhuran abin tankadawa a ciki abin azabtarwa a ciki za mu azabtar da shi a ciki za mu kuma tankada shi a cikin ta ke ce wa man arada al-akhirah wanda kuma ya nemi lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma yayi aiki domin neman lahira wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne ayyukan suka zamanto abun godiya a gurin Allah Allah zai gode wa aikinsu Allah ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min aba'i rabbi kowanne daga cikinsu muna shimfiɗa masa abin da ya shafi kyautar mu daga abin da muke bukata mu bashi wanda ya nemi duniya in muka ga dama sai mu bashi duniyar wanda ya nemi lahira kuwa tabbas zai same ta a gurin mu wannan babu kokonto duniya ne ake da kokonton ta iya yiwa ka samu ta iya yiwa ka rasa to kuma inda asarar take shine tunda duniya ka nema to ko baka samu baka hallaka amma idan lahira ka nema to ko ka samu ko baka samu ba Allah zai baka lahira tunda dama ita ka nema rahamar Allah ka nema yasa yace kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura saboda haka yan uwa Allah da madaukakin sarki da yake ce mana walillahi falillahi al-akhiratu wal ula duniya da lahira mallakar Allah ne don haka idan kana son su duka to ka nemi ainihin wato yardar Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya ga dama sai ya mallaka maka duniyar kuma ya mallaka maka menene lahira din ga baki daya ya mallaka maka duniyar ya mallaka maka lahira domin Allah madaukakin sarki yayi wa mu'mini alƙawari wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفن ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم مم.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا saboda me يعبدونني لا يشركون بي شيئا Na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah yayi alƙawari wa masu imani kuma masu aiki nagari la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai ya ba su mayau a doran ƙasa sai Allah ya mai da su sune masu faɗa aji a doran ƙasa duk wani musulmi ya kwantar da hankalinsa kawai ya ba Allah wallahi nan gaba Allah ya ce wallahi tallahi sai kun koma ku ne masu faɗa aji ku ne masu ba da doka da oda ku ne masu cewa ga yadda za a yi amma fa Allah yana da sharadi kuma zai faɗi sharadin a nan gaba kaɗan la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya bada mayau a doran ƙasa wa wanda suka gabace su kama istakhlafa alladhina min- min qablihim wala yumakkinannahum dinahum allazi tabalahum kuma Allah sai ya tabbatar musu da addinin sunnan da suka yadda da shi duk wanda ke faɗa da addinin Allah yake faɗa da musulunci wallahi tallahi sai Allah ya ga bayansa kuma sai ya tabbatar da addinin shi shine wala yumakkinannahum dinahum allazi tadalahu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma sai Allah ya canja musu da tsoro da suke ciki sun dawo cikin menene cikin aminci duk tsoron corona da kuke yi da tsoron lasa fiba da kuke yi da tsoron miyagun shugabanni da tsoron arna da tsoron kafirai Allah ya ce wallahi zan cire wannan tsoron gaba daya za a wayi gari ba kwa tsoron kowa sai Allah shine wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna menene sharadin Allah ya ce ya abudunani la yushrikuna bi shay'a kawai abinda za ku yi mun ku samu wannan abin da ne muku alkawari shine ku bauta min kar ku hada ni da kowa in dai kuka bauta min sawu da kafa kuka bi ni akan abin da na tsara muku to wallahi duk abin da kuke bukata na tabbatuwa a doron kasa zan yi muku amma wallahi duk wanda ya saba wa Allah ya kauce daga tafarkin Allah to ba shi da garanti na rayuwa mai kyau a nan duniya da lahira ba shi da garanti kuma Allah bai dauki alkawari cewa zai taimake shi ba duk mutumin da yake kan aikin banza da aikin sako da aikin shirka da saba wa Allah to ba shi da wani aminci tsakaninsa da ubangiji Allah bai alkawarin zai amintar da irin waɗannan mutanen ba ashe kenan duk bala'in da muke ciki a yanzu da halin da muka fada a yau da bala'o'i da muke fuskanta duka suna da alaka da menene da rashin kyautata aqida da tauhidi da rashin biyayya ga Allah sawu da kafa da rashin bautawa Allah bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akai saboda haka ashe idan muna buƙatar duk abin da muke nema na zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da walwalar kasuwa da duk abin da muke so Allah ya yi mana to dole ne sai mun dawo mun bibi menene Allah ya dora mana mu bi mu yi menene ya hana mu ainihin wato mu hannu dan haka duniya da lahira ga baki ɗayanta mallakar Allah ne subhanahu wata'ala falillahi al-akhiratu wal ula ai innamal amru kulluhu lillah gaba ɗaya lamura gaba ɗayansu na- na- a gurin Allah suke malikud duniya wal akhirah Allah shi ne mamallakin duniya kuma shi ne mamallakin lahira wal mutasarrifu fi duniya wal akhira kuma duk abin da kaga yana jujjuyawa a wannan duniyar to Allah ne ya ga damar juya shi fa huwa alladhi ma sha'a kana shine wanda abin da duk ya so shi ke kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abin da duk ya ga dama ainihin wato ba zai faru ba Allah ya faɗa mana dangane da wannan yace wa kam min malakin fis samawati wal ard to nawa ne cikin mala'iku a cikin sammai gabaki daya la tuguni shafa'atuhum shay'an wanda ceton su baya tsina na komai illa min ba'di an ya azana Allah liman yasha'u wa yarda sai fa idan Allah ya yi izini kuma ya yarda ma'ana ku da kuke bauta waɗannan gumaka lata da uzza da manata kuke cewa za su cece ku a gurin Allah ai mala'iku ma da suke makusanta Allah subhanahu wata'ala ba su da ikon su ceci bawa su kai shi aljanna sai da izinin waye sai da izinin Allah kuma sai da yardar Allah to ashe in mala'iku da kansu da suke kusa da Allah wanda Allah da kansa ya tsarkake su daga dukkanin wani aikin sako ko shirka yace bayinsa ne wanda suke masu daraja masu kima amma ba su da ikon su ce wani dan aljanna ne wani dan wuta ne sai abin da Allah ya yi izini musu to ta ya za a yi kuma wasu gumaka masu suna lata da uzza da manata a ce wai su ne za su tseratar da mutane daga azabar Allah a gobe kiyama shine abin da Allah yake nufi da wannan magana cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wala tanfa'u a ainihin wato ash-shafa'atu indahu illa liman azina lahu wato ainihin wato ceto ba ta amfanar da kowa sai ga wanda Allah ya masa izini sannan zai samu wannan ceton fa idza kana hadha fi haqqil mala'ikatil muqarrabina to idan ya zama wannan shine haƙƙin mala'iku na kusa da Allah fa kaifa yarjuna ayyuhal jahiluna shafa'ata hadhihi al-asnami wal andadi inda Allah idan ya zama mala'iku ba su da ikon su ceci mutane su kai su aljanna to ta ya za a yi kuma a ce waɗannan gumaka wai suna da abin da za su yi wa mutane a gaban Allah a filin tashin alkiyama wa huwa ta'ala lam yusharri ibadataha wala azina fiha Allah bai shar'anta abota musu ba kuma bai ba da izinin cewa abota musu ba bal qad naha an an ansilata jami'i rusulihi Allah ya hana bautawa gumaka ya hana bautawa ainihin wato ababen bauta koma bayansa dangane da harshen manzanni da abin da ya aiko su da shi wa anzala bin nahyi an jami'i an zalika jami'a wa anzala bin nahyi an zalika jami'a kutubihi a cikin littattafansa gaba daya Allah ya turo dangane da hani dangane da bauta waɗannan gumaka da kuma waɗannan ababen bauta don haka duk mutumin da ya zama yana bauta wani Allah to albishin bishin bishirinsa babu shi babu rahamar Allah idan ya mutu akan wannan bauta din abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh